أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wataala ya kaddara hadurinmu a markazin ahlus sunna wal jamaa wanda ke ungwar karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna juma'a 21 ga wata na Muharram hijira shekara hudu, wanda ya dace da sha tara ga watan takwas dubu biyu da ishirin da biyu. a darasinmu na ƙarshe muna cikin surutun namal mun tsaya aya ta sittin da shida. yau ginin sha Allah za mu tashi aya ta sittin da bakwai cikin surutun namal kahin nan akwai tambayoyi ta farko yan wa maganar farko dole mu canza tunani game da matsalar karatu in an yi ruwa ganin yanzu da ruwa tsaye idan maka biyar ruwa tsawa a haka karatu da dodo cikin damina sun mawa da karatu bayan haka musanta cewa wanda suke halartar karatun ko suke ganin karatun ko suke ji sun limka zama limki sama limki suke nan ke mu kamata ba don wani wanda zuwa annabi ko su kuma a suwan san haramta musu abin lokacin lokacin ya canza gaskiya magana na imani masu masu kallon makan tsaye da wanda za a kare suna jira suna dubunnan mutane kina kafin ya wuce da makaran ko Nijar abu ne ko ina iyayen wa duniya kuma akwai masu jira su ji abin da ake kina kina in dai mun samu damar karatu kin shara zan insha Allah in dai akwai dama ko mun shigo ana ruwa in dai ruwan bai hana mu ba abu ɗaya da kurin ƙorama ta cika ana ruwa na bayyana da gumi da zama shi ne kuma zai amma matan ruwa tsaya ko ba ha ruwa ba muna cikin aka ha ruwa in sha Allah za mu ci gaba da karatu bi izinin Allah don haka kenan tambaya ta farko za ka san uwa ne ke ce mun iya suna bukata karatun yau a libya suke ita wata mas'ala ce suke rigima kanta ita da Allah a musu a karatun yau don su ji tare da wanda ake magana ta da kenan suna suna jira suna libya ba da makaran ba tambaya suke mas'ala ce ko abokan zama ne a cikin suna sun je neman kuɗi to akwai wanda shi a cikin abinci ake ci tare tare ake rawa wuri guda shi yana zuwa yana modi yana kalanda caca ne to an kawo abincin tare ake ci shi ma ya kawo su masu kawo to tamar shi da yake cewa su suna ga cewa ko da iya cin nasu ai shi na shi harami ne ko da sun ci ya ci nasu mazarci na shi ramuwa ce na maske me matsayin wannan abincin nashi shi ne amsa a hili take haram haram ce haram haram ce ba ta halitta da kuma sai wanda yake a cikin da ke cikin halin da ruwa ta fitowa ko kina a takaita a matsayin na bulkulli na mahalakin wanda zai bar kasar su ya ji irin libya ga nisa ga sahara a ƙarar mutuwa ka je don neman halakinka muka ga cin haram ka ka da muna fatan shi ma ɗan hukumin nasiha da ji tsoron allah wanda haibar ƙasar su ya ji irin tsoron tsaye libya don neman abinci ya kamata a gyara makon shi tausaya makon shi ya kokarin cin halak ta musamman ajalin shi a yanayi yawa ka hanyar zo ya mutu ka ga ɗari ana kuma kuma yadda sai a yi tsoron allah ya kauce mu wani haram ya nemi halak ko da kaɗan ci an babu wanda ya dawo garin su eh wanda ya dawo garin su ta halak ana baki amma ta dawo ne gaskiya magana sai wani ɗan uwa faɗakarwa cewa a cikin karatu na ni kuma wata ce ko bulugu maram na yi magana alkuntuwa da aka yada ta cin abinci maganar da na yi ta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani iya cin abinci bai yi bismillah ba da ƙarshe ya yi bismillah annabi ce shekan ya amayo abin da ya ci bayan tambayin da yake cewa wannan ruwaya tana da rauni da na amfata yan wayan na da kyau irin wannan abin wani in ya wajen musu ala domin kafin shi muna karatu muna hudu ne ya ta yadda kina mutum yana da wata kuskure ma ko gyara ya tafi tun da wuri gaskiya abu ne mai kyau amma wannan ruwaya in ma ka danta a wani na yi hujja akwai salim hilali daya sun almajin albani cikin taƙiƙi da ma da yamma da sani ya kama matsalar ya ce hadisin sahihun bi shawahidi sahihun bi shawahidi wancan isnad na gani ya rauni da isnadin kuma cikin ka'idar hadisi iya samun wasu hanyoyi shawai ya zama to mai kari ko ingantacce dalilin shi shawai kenan iya magana ta da kawo tana da hujja eh tana da hujja tabbas ya akwai su kai inganta shi kenan amma abin da ya mai kyau da tabbatarwa ce sai magana ta bulaguro bulaguro don ta'aziyya shin haramu ne don an kira na yi ya yi kwarai mun tattamana ya ka magana na yi magana wani lokaci na cewa na ɗaukewa mutane zawa ta'aziyya ko na mutu sai tambaye ni shin ta'aziyya ta kusa mai da mun ta'aziyya haƙƙin wane ne zai zai mun lauya da farko ka ce haƙƙin wanda ake ma ta'aziyya ne su haka su ne tattu an haka ne me yasa za ka ce kai ka hana ka asu ta'aziyya ka mutu don ma a takaice iya da gaske haƙƙin wanda ake wata amma ai bayan da dai su na ke wata aziyya an ga musu dalili dan ma kowa sai rayuwar kuna ta mutum mai tafiyar wari ka fahimci abin da take ciki ya kowa sun rayuwar ma'ana yadda al'amarin mutuwa haka a wani gari wahalar da ake ta hiya kudin man da za a sha kudin man da za ka ce don a je a yi ta'aziyya a wani gari bai tsakanin ma'adu sun ai gungu gungu gari ka zarafin je gari ka zarafin je ko ina kuma an san abin da ka kashe abu kuma ba nan mani ba kenan maimakon haka ko aikata kan Allah ka hanyoyin sadarwa ga waya ga salula fax ga wasan ana kallon gada jiki sai ta'aziyya ta kawo sauka kamar ya kuma haƙuri zan ta'aziyya Allah ka wani hanya mafi sauƙi ta'aziyya ga tana amma ba kamar biki wasu na cewa musu cewa da wuyar suka sha don ka ce sai sai kamar wani ya mutu kamar wani wani ba a je ba sai ba kyauta ba kuma kowa mai hankali ya sani kudin da za a kashe na wata azai ya yi amfani da iyalan shi amma ba zai kamar ka'ida amma ba ta misali na ga mutu yin tambaya su ne haka sanin ba eh ba a cewa bulagurar da azai a ce haramun ne amma sun ce bai daga cikin sarrafa alfahar sarrafa bai daga cikin aikin magabata babu cikin halin magabata bulagurar da azai babu a cikin halin su ba za ce koya kazo bai cikin halin su to yi kwanzu balle zuma da kama hanyar ta'aziyya ga waya ga komi hannun tewa mima mahuta ina ta cikin ana jin kafin wani uwa cikin malaman najeriya ta wani misali na wani misali ce ɗaya cikin malaman ko malamin a kaduna ya ce babban ɗan shi mutu babban ɗan malamin mutu a kaduna cikin malaman najeriya babban malamin a sama da mu ya ce ni ina cikin manyan almajiran shi gari na daban ni ma a canza tawagata da jama'ata sai muka taso da almajirai muka yi gungu muka zo kuma taso suka zo suka zo suka isko shi a masallaci ma jiya ya fara karatu ya ce iya da littar hannun shi ya kyale su da ya kaya mana ke zai wuto saboda suka zamana jama'a guda suka zo suka zamana sai ya ja ni geji ya ce wani ina kai mahallin kamar shi addini ba abin da gaba kenan hannun kamar shi addini ba ka kwanso wani mutane tun daga rungu ya ce yanzu a can wannan wani ba nan a komi da su a komi da zaɓa su sun bar yalan sun baka sun kashe komi ko su da aziya a ba wani aka ta ci gaba sai na kuma ta kama ni ita ce magana wani mun gani kenan abu ne wanda ba ta rauka amma gaskiya mu gane abun ka tora ma kai ko a ce da wani bai zo ba a ce ya lalace ya yi zo kan mutuwa da wani bai zo ba to yanzu bai zai me zai yi zo bakin da addu'a in mai hali ne taimaka taimakon ba a aiko taimakon ana iya aikowa a da a can ana yi kiran gaskiya mu gane canza zamani ana taimake mu amma ba mu ce haramun wani ba ni da ni da na doke ko ni aka mutuwa mu ce ko ba ba zai mutu a ba ko na mutu ni da na doke ba ni kace ni na mutu to ni da ga mutu kawai ne zo daga wani gari an haƙi na ne ko ko wanda zo na ya kowa kowane kowane kowane kowaye da mutane wa wanda yazo nahiya kowa to kenan ina ga wannan shine sai maganar mai nafiloli na rawati bayan azu sai aka yi jami'in sallah zai iya yi to tun da ai wannan wata dama ce ta jami'i ɗan ka koma gida babu laifi don lokacin akwai nafila misali kawai hujja kan haka na sallar sallar asalin ma magana ake ake magana kanta ya zo iya sallah bayan da ummu salama ta tura mishi wata cikin bayi cewa ki ce mishi ya aka yi ya hana sallah bayan da asar na biloli kuma yanzu yake yi iya sallah ta gana ka daga mata ishara da ya kare ce na filoli da nake bayan azuba wasu jama'a suka ɗauki hankali na bin samu damar yinsu ba halla asar ta yi su ne yanzu na kira ma ta kenan ana yin rati ba tun da lokacin hana ba kenan kana iya yi daga baya kan wani hujja Allah wa sai cewa azkar da ake misali bayan magarba sai aka yi jami'in sallah shi ma za ka iya yi ai azkar din bayan magarba akwai azkar da ake cewa ana yin nama almasa shi ma wannan dare shigan magarba jam'i da ana kai su za a sake masa wanda zai huce ka wanda ake cewa an baka yi ba wanda ana cika sharadi in kai magarba kafin ka canza zama na wani zan zarka cewa wanda ya kalmar la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu bi yadihi alkhair yuhyi wa yumiitu huwa ala kulli shay'in qadir awa goma kayan ka canza zama za ba ka sana kai kaza da lada da baiwa an tattabawa da samun kayan su ya ko to wannan ai ana yin shi ake kahin a canza zama daga sallar asuba ko magarba kaga wannan wuce ka kuma kai ba amma wanda ba kayyade ba wani zama kana iya ba insha Allah wa Allah Allah ma bismillah
وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون mun yi bayani aya ƙarshe mai bayanin matsalar marasa imani game da ranar lahira daga cikin abin da suke kawowa na shubaha don wasa da hankalin mutane suke yinsa su kawo shubaha cikin da'awar su sa shakka game da bi imani waƙalar ladina kafaru wanda suka kafirce ma Allah ko wani kiyama suna cewa a idza kunna turaba shi yanzu mun zama ƙasa a aba'una haka uwayenmu ma sun zama ƙasa a inna da mukharajun shi za a gudu mu bayan mun zama ƙasa bayan ƙasa a ce a taro mutum kamar aiki ne da kwalluwa eh mai wani bai abin da imani da mamakon kiyama kenan su a tunaninsu bai yiwuwa kenan a tashi bayan mutuwa kamar kaga abin da bai yiwuwa ne an zama ƙasar an lalace kuma abin domu haka suka faɗa game da imaninsu da hankalinsu bai kai da nan ba suna ga bai wa kurin haka kyawakan haka suke wuni wai wannan duka rashin imani wannan alama da kiyama imani ne ke sa haka da muku bayani cewa wani al'amari da komi iya turuwa za mu iya canzawa a da aƙidarsu a hankalinsu cewa baiwa ne abin da ya lalace mutum ya zama shi ya zama shi kamar da suke ne baiwa ɗan fasibi ne kurin an zama shi a kalo kaga wannan wani abu da suka aji da wancan hankalinsu sai ka shi almu kawuran ne ba su da imanin da lahira amma yanzu hankalin ɗan adam ilimin ɗan adam ya kai shi cewa ashe iya yiwuwa an ɗauki yanzu impossible sai possible eh yanzu iya yiwuwa a ilimance a kafurce lamar adayin su malamar sai ba abinda su san adayin kan lamar adayin duk su lamar adayin a imanin bature kafuri mai ilimi ba wani matsala ba wani ba a samu kayan da kake intact da kake da wannan juz'i na ɗaya daga cikin jikinka ana iya samun ka kamar kai ku sun ce wani mamaki diye ba ƙasa ba ka ce a yi gobara a ƙone ƙashinka a ƙone ƙashinka ya ƙone rumus doka ko suka ce a yi iya na shi bai mutuwa wannan ainihin kawuri na zuwa kasuwanci ya yi kwallo su bai wa ya zama kashi a shi da abin a ya ga kawunan yan wasu a shi abin ba ma imani ba a ilimance ma iya yi wa don masu imanin su tun sun imanin su masu kawurci a sun kawurci kenan abu ne mai yiwuwa lokacin da ma imanin da allah fi guda kan komi abu ne mai sauki a wajen allah to kenan sun kawo nan shubaha ta maganar mun zama kashi mun zama kaza a taro a hudu mu da kaza suka ce laƙad wa'idina haza لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إن هذا إلا أساطير الأولين wannan magana ta a tado tashi kiyama an mutu a tashi laƙad wa'idina haza nahnu wa abakuna min qabl wannan magana dama an shayinta an mana an wa'uwayen wata kiyama za a tashi a ƙasa ƙasa kina biyan wadda birgin nan muka suka ce in hada illa a satirun aure na kenan kullum wani magana ce tsohuwar magana ce an jima ana yin ta kirkun tatsidiyoyi ne da ake ɗaukowa daga uwaye da kakannu amma hankali da zai yi ba na gaya gaba da gaba ɗaya cikin 'yan Nijar ƙabilin da ba zama cikin daji a Tanu a garin Tanu muna wa'azi mun kwana a wurin wa'azi muna cikin dai mun sole mata sole yanzu muna hira maka mana kiyama mana wannan kiyama na ce kiyama an haka mutu Allah ta tara ta ce a mutu mutum ya mutu ya tashi Allah ta fama kuma da gaske ki ya ce abin da mutumin an binne shi tashi abin da mutumin ya ce Allah tashi da tabar ma da Allah karon magana Allah muke muke wallahi haka mu tashi wallahi ta baiwa nan ta ta dan ta sarki da Muhammadu Umar haka haki da hankali kullu shi karama karama kullu ce to shi ne sai ka wannan karon magana tun an yi wani alƙawari mu an mana an ma mu ayyuka kuma har mu gani ba haka da kun tatsiniya ce shi Allah mai haƙuri ne ya ƙara komi ya ƙara komi duniya ya programa komi komi ba ruwa da gaggauka shi ya wani abin shi ya halakar da tun farko shi da Allah ce kun siru fil ard قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين wannan mas'ala da su wannan manzala yana rayu suke mai irin wannan maganganu na kamar da tsohon tarihi ne tatsi ne ya ce sai Allah ya ce ga ya musu kun siru fil ard ku yi yawo cikin ƙasa cikin duniya ku ga fanzuru ku je da idon ku ga kai fakana aqibatul mujrimin irin wannan matan ake zaku matsalai ku je yawon duniya ku ga gari gari inda Allah ya halaka da irin masu wannan aqida ta ku ta kawace wannan kiyama kaga ku sun yi wa mu ku je ku yanda Allah ya yi da su kuma dan manzala su irin za ku ce suna da bayyawa amma ta tashi ba kiyama yamma domin kuma wanda bai da imanin kiyama shi ne ke hodewa ya abin da ya ga dama dan ya san ba a tashi a yi sabi zai dukkan banna ya cuci wannan ya zalimci wannan ya kashe wannan ya ci don wannan da abin da ga dama yan wani abin da kuma sa mutum zan mutum mutum na kware a kan kibla imanin kiyama shi ke sa mutum iya tunani zai shi wata rayuwa in zalimci ya yi a haka in wahala ya sha a haka mishi lalada imani yana abu cikin kama mutum ai ita kyakkyawar rayuwa ko ya kana tsoron ka tutu wani a kama gobe kiyama kana an kai wahala baka ibada ka zama akwai lada gobe kiyama iya baka damar yin aiki kuma tsammanin amma azaba iya kare ka cuta ko aikin banza shike mai da mutum kan alƙibla imanin kiyama duk mutum da turu da wani kiyama to shikenan daba mata shi daba mata shi dan komai yana iya yi kun bai alƙibla sai ka ture wani kiyama ko ku dole tura ta shikenan kare Allah ce ku ji ku yi yawo a cikin ƙasa ku yi yawo a duniya yawo ku da ido na ganin ayoyin Allah inda Allah ya halaka da masu irin aqida ku ga adawa nan ga gidajen suna nan ga samudawa gidajen suna nan ga fir'auna nan gidan iyalan gawan matana nan duk wannan suna nan a duniya wuri daban-daban masu irin wannan aqida dan ku je ku dauki darasi ya Allah ce
ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون نعم ولا تحزن عليهم wannan cika mashi mutum mutum tasiliya bin tasiliya a ba manzan annabi manzan Allah hakuri a kwantar da hankali ina abin iya ta da mai hankali na kin imanin mutane ana kira iya bayani suna adawa abin Allah ce mishi wala tahzan alaihi kakka yi bakin ciki don rashin imaninsu kakka yi bakin ciki kakka damu kai na kuma sarwa ce wannan bayin Allah abin ba ba kai na ba kakka yi bakin ciki ma wala ta kan fi zaƙi mai mankurun kuma irin abin da suke kullawa na makirci kai dame ka kamar su kurin addinin Allah ne ba su iya hana komi ka ci gaba da abin da yake na da'awa ce ba kakka damu nasarar salama ke cewa an gwada min annabawa na ga wani annabi da jama'a masu yawa ya zo na ga wani ya zo tun ya ce wani mutum goma annabi da ya zo wani mutum da ce haifar annabi da mutum da ya su ya gano annabi ma ya zo ya yi kira ya kada koma ga Allah shi kaɗai ya koma ga Allah kuma annabi Allah manzo Allah ne kace bai dawa ba kenan mutanen ne ba su da rabo masu rabo su amsa kiran Allah su bi gaskiya marasa rabon shiriya marasa rabo a lahira kai tabbazin ka tsare ka ba su daga dan wani kullun kanka da mu kai ne isa da sakon Allah kan hanya ta Allah imani abu ne a hannun Allah bayi suke na Allah ba kai ka imani ba ina ne ba samun imani da ya sama abu talib ki dan haka kuna mai wa'azi kai wa'azi mutane bayi ne na Allah kai ka sarke naka kuma da shiriya tana hannun Allah inda masu rabo ne su shiriyu an ba su rabo kai ka sarke abin da shirin hujja ta tabbata akan sukuna maka ta da hankalinka dole kowa ya gane dole kowa ya imani a ba haka ba Allah ka ci gaba
ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين
ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين سنة شوى تو كنت يا كلهم كلهم كلهم تو إن هذا ده كنت أقول لك أجا من متى هذا الوعد yaushe ne wannan lokaci na tashin kiyama in gaskiya ne ku gaya mana wata rana ce su ne ya a gaya musu ta rana da shekara kaza in kuntum sadiqin amma gaskiya ne akwai ta a gaya mana a yanke musu lokaci kai da dai Allah ce kul
قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون
Allah ce kul ga musu asa an yakun radifa lakum ba'da da tastajilun wannan abin da kuke nema ya kusa fa abin ba kiyama ba ne sa ba take wani abu daga cikin alamun kiyama tuni ya zo an hata annabi sallallahu alaihi wasallam iya cikin nabiyu sa'a manzo Allah ta iya cikin annabi da tashin kiyama alamun ta fasa kariya zan goci kanta to haka alamomi mun ji Allah ke bada in akwai alamomi manya manya akwai kanana amma cewa wani abu daga cikin alamun ya zo Allah subhanahu wataala ya koye wasu al'amura ga bayi wanda ya sa alama lamarin kiyama sai dai alama alama kaza alama kaza kace annabawa inda har neman mabiya gurin suke abu abu ba mu samu goyen baya da sun ba jama'ar su labarin kiyama shekara kaza ne ka san dai ka tabbatar da ya mutu shekara dubu yace to kiyama nan shekara dubu biyu za a yi ta ba shi ya kare ba karin da ya ba amsa ko ya san dai ya kare ya koma ga Allah ya kare da abin da ke bukata duniya kare in dai har da amsa ci da ba ita ra'ayi ne babu annabin da ya taɓa garajen gaya masa lokacin tashin kiyama har ma kuskure da aka samu inda imam suyuti cikin alhalilu alhalilu fata wani imam da ya kama maganar kwanakin duniya wata ruwa kwanakin duniya shekara annabi a cikin bakai wata ruwa ya annabi bai wuce shekara dubu a ƙasa wata ruwa kwanakin duniya dubu shida ne ina cikin dubu ta ƙarshe duk wani ruwa suka sa a wancan zamanin haka rubuce-rubuce na maganar cewa kiyama ta an mata hadda ya zan mu shaɗa kewa a lokacin da ya turki ya da ta kare kamar da ke abu ne na malamai tun da a lokacin kayan yanzu su malamai suka rabbi ga ruwayar da magana kuma suka yi magana lokacin suka yi magana lokacin da ya kudin bai yi ba amma kuma daga baya aka tabbatar da gaskiyarsu ɓangaren sinayari a bizin ba shi da tuntun ne ɓangaren bayani hankali bai kama babu madogara kan a yankin kiyama da su a zarantar da sanda ne sun kiyama ta wuce tun kiyama ta wuce tun da an kare to shekara dubu nawa za ka shekara dubu nawa hijira dubu da dubu yanzu to an ce bai shekara dubu a ƙasa ka ɗauka ta zama tatsuniya tatsuniya ce dama maganar ba ta da madogara daga manzan da Allah ya ce kenan mai ce wannan rabaka da zufa da malam nasu
وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون na'am wa inna rabbaka ladu fadlan 'ala nas lalle ubangiji mana Allah ubangijinka iya da fadala iya da baiwa da yawa da yawa mutane kware fata tana da yawa kan mutane walakin na aksarhum la yashkurun amma hi yawan mutane ba sa godiya ga Allah dama Allah da ce mu da ya jarabe ku ce ne bilkum ayyukum hasan amala cewa kuma cewa daga ce in mashaka o makafura in mashaka o makafura nan ta ce shukuru a shukuru a nan ta magana babban godiya ga Allah ka yi imani da Allah ka ba abin da ya ce kin haka shi na ta bitir da ka wuce bitir ce ma Allah ke mahi yau mutane ba sa godiya ga Allah Allah ta mutum masu godiya inna rabbaka la ya'lamu ma tukun وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون wa inna rabbaka la ya'lam ma tukinnu suduruhum ma yu'linun haka ka damu da su ubangijinka Allah wanda ya aiko ka ubangijinka shi ya san abin da suka koyi suka kudura abin da suke niyya yi a zuciyarsu ya sani haka ya sa abin suka bayyana gidan a wajen Allah ya san ciki da waje musu gidan karka damu da su ubangiji ya san yadda suke ciki ciki da waje kuma ba su kaɗai ba umamin gane batun kisa ma al'arabi
وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين na'am yace wa ma min gha'ibatin fi samai wal ardh babu wata mamman galibatin babu wani abu mana ba wani abu da ya koyo koyayyen abu a sama ne a ƙasa ne illa fi kitabin mubin kin babu wani abu da yake fita daga cikin ilimin Allah ko menene Allah ya riga ya sani kuma ya rubuta a lalma kin ba abin da yake bace ma Allah wajen fakuwa ga ilimin Allah haka nan kaka damu Allah ko me Allah yake ci gaba
إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون innahu lahudan wa rahmatun وإنه لهدى lil mu'minin ورحمة للمؤمنين نعم إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون wannan bayani ne na ƙur'ani ganin shi ne ƙarshen littafi annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu duniya ko jama'ar shi akan wasu cakulalle ya ta labaru cakule cakule garwayen labari wannan ya ce kaza na an ce kaza a taura an juya in ji duka an juya duk an tafi da al'amara an tafi da gaskiya da karya ba su da madogara ba su da alkimila ƙur'ani ya zo yawa al'umma seti yawa duniya seti ta ce kaga inna haka alƙur'ani kaga wannan alƙur'ani ya kusu alamar isra'il aka sallaci wufi tarfon ya zo iya ba da labari gabanin isra'il akan abu da yawa da suke saɓani sun bar gaskiya ga yadda abu yake ciki sun rike tashi da su zama cikin wabanin isra'il annabi ya isko duniya amma yahudawa in ma nasaru ko wannan addinin guda biyu yahud da nasara duka addini ne na bani isra'il don da gani a wancan zamanin shiga ne yayi bi ne yayi amma waɗannan su ne jagororin da ya suka duniya annabi isa isra'ili ne nasara ba ba kabila bace ba jinsi bane ba nasara addini mabiya isa ne amma banu isra'il annabi musa da ke isra'ili haka isa ke isra'ili dukkan su banu isra'il ne gabanin su kenan alayma kenan wannan annabi ya suke wannan wannan jama'a akan jagorancin duniya akan addini daga Allah amma addinin an rikita shi sai ke magana kamar ba mu masarar sunna don su suke da magana daga Allah babu da sauran mu shirka sauran su a wasu zamanin su su suke cewa Allah ya kaza Allah ya kaza ai kaza da sunan Allah to Qur'ani zo yake wanke abu yake yawo duniya sai ti eh ga gaskiya wannan shirme ne kaga a wajen su bin Isra'il abin annabin karshe Isa da Sala karshen annabi aqidar har yau haka take Isa ba annabin Allah bane ba kuma duk labarin za su kawo ya amma ya ku zama mamaki na wani tarfa cewa duk abin da ya take matsayi ne kake nan busi in karin abin da ya bayyana an ce zama mamaki a matsayi ne kuma dan zina ne subhanallah aqida su kenan har yau a wajen banu isra'il isa ba annabin Allah bane ba matsayi ne dan daba daba ne kuma dan zina ne shi da a wajen a wajen yahudawa isra'il sun yi ba musulmi ko manzan Allah kima ga isa ta manzan Allah ba ya zama ya tuhuma da ɗan zana musulmi tuhumai sun yi gani cewa ɗan maman shi ne amma isa ta suke a dole ayi da Allah bara ta suke a kudin ɗan zana ne ayyan ta suke wanda yake jin hanyar sadarwa ana wata wasu da na opec opec da suke na soyayya opec da suke na duniya da ake na haɗa kan duka duniya addinai a kamar da ya haɗin kai su da duniya na addinai ka kawo mana addini a duniya a irin zama aka kawo to yanzu an waye an ci gaba ya kamata ku na balu da yamu dawa ya kamata ku goge wani abu na kyama a cikin al'ummar ku kun sawa a ɗiyan ku a na kyaman balu kyaman kiristoci kyaman isa zamanin ya ci ya kamata wani abin ku ture shi za a samu zaman lahiya a samu haɗin kai ina muna ina musulmi ku bar kaza ku goje kaza shi haka ji abin da abin da ke da ake a musulmi ta hatta kan da amurka ta wani ƙura'ani ta wari ayoyi masu sanar jihadi da aibar da zara amurka aka yi da zai iya nan to idan shi aka zuwa wa yahudawa a sa musu wani abin su ɗoke shi tun da an ci gaba suka ce annan ba wani gani ba a wani ba wani jira a matsawa kai da su ta ku tsaya wani wani kowane wani ba a ji a kan shi suka ce wannan magana maganar mu'amala a ci gaba da ita a yi bangaren akida bai zawa Allah ya suke kan ma bai ma ba wani kusa tamna bai wanda sai wannan akida ce mun da muke da sa shi kage da mu su fita da ba ta ji ba tamna ba wuri bai wuri a ci ayyukan gosewa ba da gosewa ba tattamnawa kan akida suka bisa kun sana na kuma ka zata gaje su kun ba mai canza sakanta mu ne ake wasa da hankalin mutane Allah kiyaye kenan ƙur'ani ya zo ya kusu alabar isra'il iya ba da labari gaban isra'il aka tsarar lalci kun fi a tsarwa abin da yawa ta tsafani ƙur'ani ya zo iya sai ya ga mata gaskiyar ta gaba wa innahu lahu da warama shi ƙur'ani shiriya ne ga wanda ya imani da shi kuma samun sabon samun rama ta Allah ne kenan shiriya ne rama ce lil mu'minin ga masu imani Allah sama alamu
إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم inna rabbaka kadi bainu bi hukmi bi hukmi wannan magana na bar su gabar su shi ne maru su amma Allah kin abu an Allah yake ubangijin ka Allah shi zai hukunci zai hukunci tsakanin su bi hukmihi ana da adalci shi ana hukuncin Allah Allah ya yake dai bil adal kin Allah yana zai hukunci da adalci tsakanin su kuma huwa al-azizul alim Allah shine al-aziz al-alim shine mabwayi Allah kenan me yin abin da su ba abin da gare shi haka kuma al-alim Allah masani ne ya san
فتوكل على الله إنك على الحق المبين
dan haka ne yanzu anan Allah subhanahu wataala ya ba mu zan shi labarin waɗannan mutane cikin hayaniya da sabani da suke ciki suna cikin sabani kwarai amma aka mai garanti kai gurin fatawakkal Allah ka ci gaba da dogara ga Allah ka ci gaba da dogara ga Allah innaka alal haqqil mubin kana kan gaskiya kuma gaskiya wanda babu duhu kan ta karara killar ba wani duhu a musulunci ba wani shuba an ga shuba zaka ga shuba addini sunci babu hayaniya babu shuba da ka ga rikici kai ka shiga eh ci gaba
إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين innaka la tusmi'ul maut na ana bada ana tashbiya na bada misali yanda kai kira ka kare yanda baka iya jiye da matacce kira haka wa'annan wanda Allah bai ma rabar shari'a ba ka kare wa'azinka ka bar su yanda baka iya jiye da matacce kira an sa ba zai kuma tabbata kira ko ana karin shi ne ma'ana magana ya ma matsayin kira da kake yi yadda ka san ba ka iya jiyar da matacce kira to haka ba ka iya jiyar da wani an kwatanta su da matattu eh domin mutuwa ba mutuwa irin mutu zuciya ba mutuwa irin ta ka gama yawo wani ga mutum imanin garayya mana imanin matacce ne kenan zama matattu suke tunan suna kawo ya aka yi wani aya domin an samu a yakin badar lokacin da aka annabi Allah bashi nasara a badar da aka shi manya-manyan ƙureshawa bayan kwana uku kasan da aka yi suna sun mara wari aka ɗauki gawaji aka shi wace wata rijiya nan a cikin badar sai mazala da ke an aka yaki iya tashi ba yadda kwana uku a wurin ko ta kwana maka ajiyar abubuwa ba in ya kai hari wani gari iya tsaya bayan yaki kwana uku ko ta kwana nan ba wani tsoro ba ko ta kwana iya tsayawa ta abin zai wakana bayan kwana uku a badar ya tashi ya kamar saka ya hau abin hawa sai suka dushi sai je bakin wata rijiya da aka bin manya-manyan don sabu shahadi ya daga murya yawa ne yawa ne yawa ne yawa ne kawai ita hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan yace inna qad wajadna ma wa'adna rabbuna haqqan yace kun samu bana kama sunan suna kama ya ce kun samu alƙawalin da ubangijinku ya mu kun same shi gaskiya ya ce mu dai mun samu nama ya zama gaskiya sai umar ta ya rasu lalla za ka da magana da gawa fitattu suna wari kuma yanzu da wani aya za a da ke da yamma da magana fitattu tunan sun sirri bukari akwai ruwa cikin masu ruwa yake magana cewa me yawa kana allah ne ya raya min su a lokacin don yi musu gobe ce taubihan don yi musu gori tana magana da musu gori za allah ne ya raya kenan ba nan annabi ya magana ya ce mutacce kira a wannan a wannan kaddiya yake aka yi wannan bayan an tada su an ji yadda su za a daga cewa umar baka yi su bai jin abin da nake ga musu haka ce mishi baka yi su bai jin abin da nake ga musu to kenan Allah ne ya raya mai su amma asali annan bai bai bai mata take bai bai bai ji ma amma wannan abin na musamman to nan an kwatanta magana da yadda baka iya ji yadda mata ce kira haka wa'annan mararraban imani kin dimbiwa zai wa'azi mararrabu bai ji bai shirya ita wala ta sanya sun du'a ya za wannan mutum haka baka iya ji yadda kurma kira kuma bari misali irin kurma ma ka ce iza wallan mudbirin kurma ne iya wani akalin kama kana magana iya waye sakara magana ko ikira kudu baje ko ya gane me ke ce mata bayama to kurma kuma ya baka baya kana kira ka kai abaza misali kenan kurma kuma ya bada baya to kenan yadda ba za ka iya jiyar da kurma kira ba lokacin da ya ba da baya haka ba ka iya jiyar da waɗannan ana ishara ga waɗanda ba su da imani shi ne karatu
وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون
وما أنت بهذه الأمي عن ضلالته كده محمد السلام باك دا دامن شرية دا مكاو دا قبطن شي دا مكاو بيت يحكي لك أنا ده يدنا أبن نجي قبطن شي na ma'ana yadda suka kasa gano da gaskiya kai ba ka iya shiryar da su a kan shiriya matuƙa ba su da gaban shiriya na ce shiriya ta taufi shirya su wata bayani na shi amma shi da wata imani ba hannun shi in tusimi illa man yumma bi ayatina ba wanda zaka jiyar jin wa'azin ka ya amfane ni idan wanda yake da imani da ayoyi kuma ta kuma musulmun suna masu ne kauya su ba ga Allah kuma duk wanda karantar da kai wani ana magana da manyan annabawa a nan sallallahu alaihi ake yin wani magana baka ishe da mutane shirye ba nan da take ba kaza kaza kaza tuna da kai mai wa'azi kirkin haka da kirkin darasi karkata da hankalinka kaya ta sirkiya haka haka Allah ya da su ba bayan ka bayan Allah ne Allah ya musu barabar shirya kenan suka damu kai ne yi kokarin sarki haƙƙi da yake karta kura eh bai cutar da kai rushin imanin su su ne masu matsala eh shiga ba
وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دار من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون
نعم وإذا وقع القول عليه na ana magana wani iya daga cikin alamomi na tashin kiyama manya-manyan kusa akwai alamata sugura akwai kuma alkubara ƙanana akwai manya daga sukurin ya ƙarshe da cikin sai musulun nasarar ya cewa salatun iza harajina layan fuku nafsan imanuwa lamun kuna amara da mika abu kusa rufe imani na hayawa abu guda uku in suka bayyana to imanin wani mara imani bai mai amfani kuni dole ne mai imani wani abubuwa suka zo to kuwa imani ya banza ya yi a banza bai mai amfani kuni abu uku inda suka bayyana bakar imani to imanin ka ba shi da amfani kuni ba su amfani a kuni shi ne ce tulu shamsu magharibiha rana lokacin da ta hudo daga yamma ta sa ariyar maimakon haka ta koma haka ta juya ya ce kuma wadajjal dajjal iya zo shi ma an gari mai imani iya na mara imani kan ba ma neman ka imani an gari ta gama so haka wadda ba ta wadda ba da dabba wani ta ce dabba da ake mana ya ce wa'iza wa ƙa'al ƙaunu alayhim idan magana ta Allah lokaci ya yi na tashin kiyama in ya yi akharaji da nan dabbatin al'ar Allah ta za mu hudu musu wata dabba daga cikin ƙasa kuna ko ruwayoyi sun a talibai kasar wasu ruwayoyi masu maganar wannan dabba za ta to tabbas kuma za ta yi alama ga masu imani a gane mai imani a gane kawo mazana ke cewa za a zo a kasuwa ana ciniki ana kawuri na kusa da kai musulmi na kusa da mini ana kawun kai kawuri kai musulmi ga musulmi a fili da kawuri a kare kuma eh ta bayyana tare da ta tabbata alama na tabbata a fuska shi an ce kawuri a hanci shi musulmi a fuska ta ke da ba ba rubutu bane bita abin da yake da mai inganci alama za ta wa mutane ana ya kawo ya kawuri dai na kusa da Allah ke kana hawa musulmi kai da kasar abu annabi ta haka za a kasuwa haka za a yi za a rika magana kan ana gane kawai ana gane musulmi wannan ruwa ta tabbata kan haka kina akwai dabba wannan sai masaloli na wata dabba ce wata dabba ce kasan adam ne ya yi bincike kan zaka shi Allah ya ce ko Allah ta dabba ko shi Allah ya kunta yi za mu hudo musu da wata dabba daga cikin ƙasa ko to amma neman hanyoyi wata dabba ce bin da shahara imam kurtubi shi ka harbar ta shahara ta cewa diyar tago da annabi sadu amma babu ruwa ya fi ingantaccen da annabi ta wasu ke turiya magana wani sai ai jasasa ce jasasa wadda wannan tamir da ya gani a cikin wannan teku wanda tare da rijal ko tare da rijal kasa da jasasa wannan dabba wadda tamir da ya gani a cikin ruwa wata ruwa ta tabbata wasu ta jasasa ce wasu ce ma miciji ne wasu kowa da yadda magana shi gaskiya ba magana tabbatatta daga manzon da Allah ya ko na ka siffata ainihin wannan dabba ya daga ciki na kurma shawa kama lahiya mu da mu imani wata dabba ce kuma ya ce a kharajina nan dabba to wani ina daga na da a ina da hoto shi maganu ne iri-iri ba da masu tafsir sun kawo magana mulki yawa ta yi kai da kawowa imma daga a ce a musalifa wasu ce a daga cikin ka'aba shi duk abin ya kai da kawowa ne cikin harami daga nan za ta fito a bayan tafsiran bari magabata daga cikin abu wurin da ke duka bai fitawar daga cikin harami na makka shi Allah ce zai hudu da wata dabba daga cikin ƙasa tukallimu kuma dabba ce tana magana tana magana an wani nasu kawo labarin jasasa wani labarin jasasa cikin sai musulun jin sami mudari wanda Allah wala mai dajjal ko a cikin wani wani tabuli ko wanda lokacin ka mutum dari an zane kirista ne nasara ne iya cikin ruwa suna cikin tahiya suna ce dokuwa wanda ya zama annabi labarin abin da ya kuma ya musulunta da mai dari cikin abin da ce ta yadda yake ya je cikin jirgin ya samu matsala ya ki suka samu da kwalkwal karamin jirgin gwargwado ya ce muka kai ga wata jazira wata wata wani tsibiri a nan ya ce a kowane tsibirin muka samu wata dabba gashi ko ina ba ganin fuskarta sai ta musu magana dabba ta musu magana labari ku je wancan ɗakin a can za ku samu labari dabba ce kuma ce sun zai suke wani jasar da wadda ta ita cike nan da a rina suka suke wani ya ce muka ce wani ƙato a cikin wani ɗaki a ɗarmin sarka mutum halitta ƙato cikin sai musulun ruwa cikin sai musulun wanda dai ƙarshe ba abin da ya gani ya zo ke ba annabi ya taro sahabbai aka taro sai mu zai ke ba su labari abin da ya gani a wannan wuri ga siffa da ƙarfi kuma ce shi ne dajjal ya ce iya jira lokaci ya kuri shigo duniya a wani wuri kurin allah ɓoye kayan shi kurin a cikin duniya a wani tsibiri iya nan kurin ta iya jin lokaci kuma ya yi magana da su ya ce ni ne dajjal a ɗaya na amma mata ma iya jira lokaci kun yi wuta sai su ke wannan dabba sai ayyuka sata ce wata dabba ta fi magana shi da anan ba ayyana ba wannan dabba mai hutarwa wacce tashin kiyama wacce ta je wata dabba ce daga cikin ƙasa kuma tukullimu tana wa mutane magana shi amma maki shi na aya to nan suna cewa tana cewa tana gaya mutane annan nasa kanu bi ayatina la yuqinu mutane ba su yaqini ba su imani game da ayoyin Allah ko tukullimin gurin tana musu wasu maganganu na ta da musu hankali da magana abin da sami na haske nan ba amma hada dai ba irin magana kun cewa dai za ta musu magana kina Allah ka san me yayin za ta ga mutanen ma Allah wa cikin tafsiri na na gaba
ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون na'am Allah ya ce wa yawma nahshuru min kulli ummatin fawjan mimman mimman kadhiba ayatina na Allah ya labarin irin abin da zai wakana a wunin kiyama na tado mutane gurubu gurubu jama'a jama'a matakin mutane domin mutane kiyama matsayi matsayi ne akwai mazinata akwai yan giya akwai yan liwani hawa hawa ne har Allah za a za a magana jama'a jama'a sutu zuma zuma shine jama'a su ko ce da wata jama'a jama'a suka zawa Allah ta za mu taro kowace al'umma faujan wata jama'a mimman yukantibu bi ayatina daga cikin masu ƙaryatar da ayoyinmu fahim yuzaun ana tattare su su ga wannan wata jama'a ta zama kanta fahim yuzaun mana ana tattare wannan wannan jama'a ba ta shiga cikin wancan kowace zama kanta ke wannan ‘yan kaza ne wannan ‘yan kaza ne haka ake jama'a jama'a wata ba ta gamuwa da wata haka Allah da musu ce ya ce ba musu hatta idan ja'u حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون
Allah ce nan kenan an tattaro mutane na kenan a hilin kiyama an gama su a wuri guda a hilin kiyama a lokacin da Allah zai musu wannan magana ta cewa al akazabtum hatta idza ja'u ayyuhum kima sun zo kenan sun zo ma'aka wurin da ake hisabi Allah zai musu magana cewa akazabtum akazzabtum bi ayati shin kun karyatar da ayoyina ne haka kurin walam tu'itu biha ilman ba ku da masaniya ka abu an kawo muku labari aya ta zo muku ku ce ƙarya ne haka kurin amma za ku tuta ko wani ko akan wani aiki akan wani aiki kuka zo dan ku yi wannan fa ba ku da masaniya kuma ku bu ba abin da aka gaya mu ya kamata ka ce yaya nan tambayar tambayar zargi ce sun zo kenan a cikin wani hali na karyatar da ayoyin Allah kuma ba tare ba da sani ya sun da gina akan jahilci to aiki da hukuma akan mutum aiki kushi dan ba ta da aikin da Allah ya ci aiki Allah ci gaba ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون Allah da ce wa waqa alqawlu alaihim bima zalamu wannan mutane ne sun kayyatar da ayoyin Allah ce ƙarshe hukuncin Allah na azaba ya tabbata a kansu kun bai ma zalimu dalilin zalimtar kansu da kansu da su suka cuci kansu da kansu wa'azi ya zo ayoyin sun zo suka ce ƙarya ce su kun ba su wani su haka kura haka nan wannan Allah ce kalmar Allah ta azaba ta tabbata a kansu bai ma zalimu famila yakun ba sa mata ba su da damar magana sun rikice ba dama amsa ana ba su da jawabin komi illa kullum jin hukuncin Allah na ganin kamata mu tsaya Allah kan gare na gaba Allah musu ƴan uwa akwai ina ga wannan akwai Abdurrahman sai da masa rasuwa insha Allah gobe sai da jazi na insha Allah sai ta musu da insha Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كنانتي انا مرتبط مع مرتبط عليكم السلام